بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شاترا قوة جماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da tara ga watan Septemba 1998 a shekul muhaddis al'allamatun nihrir abu abdurrahman muhammad nasiruddin al'albani wa hafizahullahu ya ce wa kana ya sallallahu alaihi wa sallama fi salatin laili kal anwa'il atiya ma'ana wannan addu'a nau'i ta tara da muka karanto wadda ke farawa da Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin har zuwa ƙarshenta da ke cewa wala haula wala quwwata illa bika to aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance a sallolin dare ne yake yin wannan addu'ar idan zai fara sallah kamar yadda yake waɗannan da za mu zo su ma mu karanta su tun da ta goma har ta sha ɗaya har ta sha biyu su ma da daddare ne aka samo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin su amma a ƙasa sai malam ya ce wala yanfi zalika mashru'iyyataha fil fara'id aidan cewa annabi yana yi da daddare wannan fa bai hana kuma ainihin wato a yi a sallolin farilla ba shari'a ta yadda da haka kama la yakhfa kama yadda yake wannan matsala ce wadda take ba boyayya ba tunda annabi an samu yana a sallolin dare ko da kai a sallolin farillai a zahar ko la'asar ko makamantan haka ya yi daidai illal imamu sai dai liman to bai kamace shi da yayi su a cikin salloli na farilla ba saboda suna da tsawo kai la yutila alal mu'tamina don kai ya tsawaita wa ainihin mamu kai zama ya kuntata musu to ashiran lafazi na goma daga cikin waɗannan lafuza da ainihin ake karantowa na waɗannan addu'o'i Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatirar samawati wal ardi alimal ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifuna اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan riwaya al'imamu muslim shi ya ruwaito ta da al'imamu abu awana fassarar ta shine Allahumma rabba jibra'ila ya Allah mala'ika kai ne ubangijin mala'ika jibrilu wa mika'ila kuma ainihin kai ne ubangijin mika'il ma'ana wannan kira ne kake kama kana cewa ya rabba jibra'ila sai zama harafin nidaɗin ya zama mahazufi don haka ka zo sai ka karanta shi da rabba kaka ce Allahumma rabbu jibra'ila a'a Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila ya Allah ubangijin mala'ika jibrila da mika'ila da israfila waɗannan manya-manyan mala'iku na Allah ka kira ubangiji ka danganta su gare shi domin ka ainihin wato roƙe shi ba wai roƙon shi za ka yi da alfarmarsu ba a'a girmamawa ce gare su shi kuma Allah maɗaukakin sarki wato kaiwa matuƙa ne wajen ainihin wato neman biyan ka sai ka kiraye shi da cewa shine ubangijin jibra'ila da mika'ila da israfila waɗannan sunaye kamar yadda muka sha faɗe ma'anar jibra'il shine da jibra'il da jibril duk ma'ana ɗaya ne zaka iya cewa jibra'il zaka iya cewa jibrilu zaka iya cewa jibrin duk abu ɗaya ne to ma'anar shi abdullahi wannan mika'il shi kuma abdurrahman wannan israfil kuma ya ubaidillahi yasa ba makaruhi bane dan ka sa wa ɗanka sunan mala'ika kamar yadda imam malik ya ce makaruhi ne a'a ba makaruhi bane shari'a ta tabbatar cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai masu sunaye kwatankwacin haka akwai irin su isra'il da makamantan haka to su suna ce imam malik yana cewa ne bai halatta ainihin a sanya sunan mala'ika ba ya kawo dalilai waɗanda suke dukkanin su ba dalilai ne waɗanda shari'a za ta daga kai ta kalle su ba kuma shi kanshi imam malik ma da kanshi ai sunan shi sunan mala'ika ne maliku shi ma mala'ika ne ai sunan shi shi ma maliku sunan shi ma mala'ika ne don haka ya halatta eh اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا الله أبنجي ملائكة جبريل da Mika'il da Israfil fatirar samawati wal ardi Allah mahaliccin sammai da ƙasa alimal ghaibi wa shahada ya Allah masanin abin da ke ɓoye da wanda yake sarari ka ji tawassuli kenan ka ne wa Allah shimfiɗa akan za ka shigar da wata bukata taka an ta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifuna Allah kai ne kake hukunci tsakanin bayanka game da rigingimu da saɓani da rikirkice-rikirkice waɗanda suke a tsakaninsu ihdini lima ikhtilifa fihi min alhaqqi bi idhnika ya Allah duk saɓanin da aka yi to ni ka shiryar da ni da izininka ka ɗora ni akan abin da yake gaskiya daga cikin wannan saɓani innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allah kai ne kake shiryar da wanda kaso zuwa ga hanya wadda take miƙaƙiya mun ji wannan da kyau ko jama'a to duk wannan rikici wannan ya kama kungiyanci wannan ya kama dariƙanci wannan ya kama shi'anci wannan ya kama kafirci kaza wannan bid'a kaza wallahi duk in abin ya rikice maka ka lazimci sallar dare kana karanta waɗannan da sallolin farilla billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ba zai ci amana kai ba ka batacce ba tunda ka tsarkake zuciyarka ka roƙe shi sai kaga ka samu manhaji sai Allah ya ɗora ka akan tafarki lafiyayye duk su gama rigingiminsu su ce ai yanzu addinin musulunci rudani ya yawa malaman ma sai ka rasa wanda zaka bi duk wanda ka ji yana faɗin haka to wannan Allah ya batar da shi ne Allah bai nufe shi da alheri ba amma wallahi duk rigingimin nan da ake Allah zai iya ɗora ka akan gaskiya shin gaskiyar ba tashi bace ba shi yake rike da zukata ba ba shi ke juya zukata ba kuma ba shi yace a roke shi zai karba ba to roƙa shi ka gani mana duk su gama rigingimin su wallahi sai ka ga ka zama irin ta imamu maliku imam malik ya ce ni kam ina kan tabbas akan addini na duk ku gama hayaniyar ku da ban kaura ku ya ce amma baki ɗaya duk abin da manzon Allah annabi Muhammad ya zo da shi sai in rike shi ba shikenan ko ku gama sabanin ku ba wannan ya ce makaruhi wannan ya ce haramun wannan ya ce kaza sai mu ce me annabi ya ce game da wannan matsala kaza sai mu ce to shari'a kenan sun maja'alnaka ala shari'atin min al-amri mun kama ta ta ishe mu a to ai wani ya ce maka ruhi ne sai ka ce wannan magana ni ba da ni ake ba ga wadda ake da ni nan da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan ka fita daga cikin rikicin su kenan kuma ai yana cikin al-aqidatu fahawiyya da sharhin ta na ibnu abul izza al-hanafi da ya kawo waɗannan rigingimu da manya-manyan malamai suka shiga ciki irin su ibn al-juwaini irin su ghazali su shahrustani da makamantansu sai ya ce to ya kai mumini ta iya yi waka ce to yanzu wannan rigingimu da suka yawa na addini yaya zan yi in samu kubutuwa sai ce magani akan haka shine ka lazimci addu'ar da likitan zukata yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo lafazin wannan addu'a to wallahi ka tsarkake zuciyarka ka dage ka gani duk wannan rigingimu da ake yi kana cewa to malaman ma ka rasa wanne ne wanne ne duk dukka watsar da su ka nace wa abin da yazo daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai shiryar da kai abin da yake gaskiya ne Allah ya shiryar da mu الحادي عشر الدعاء تقوم شاطئا كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبه عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا صلى الله عليه وسلم وانا حديث الإمام أحمد وابن أبي شيبة سونس كرويتوشي الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة يا رويتو أينهم وانا حديثي أتكين جزء نقوم شابيو تكدا تتري تايا دقوم شاترا فسكا تبيو معنا ألباني يا كفا حجة دوانا اللتافي نا ابن أبي شيبة a lokacin ba a buga wannan littafi bugun inji ba amma a yanzu an buga shi bugun ainihin inji wa abu dauda haka nan al'imamu abu dauda ya ruwaito wannan ainihin hadisi wa tabarani da al'imamu tabarani fil awsat a cikin littafin shi al awsat a cikin takarda ta 62 fuska ta biyu wannan ma a lokacin a shekul allamatul albani ya yi hujja da shi a lokacin ba a buga shi ba a yanzu shi ma an buga shi wajen mujalladi tara ne shi kuma wancan musannam na ibnu abi sheba mujalladi takwas ne ya cike tara duk da fihirasa shi saboda a shehul allamatul albani a lokacin da shi ya kuruciyar karatu ta ainihin hadisi lokacin da ya taso lokacin duniya tana cike da duhu na bid'a wanda yake ba a damu da kula da gyara littattafan hadisin a kaifa a buga su ba a lokacin duniyar ɗariƙa ce take ci da tsubbu da bokanci da bori saboda haka duk littafi in ya shafi hadisi ne aqida ba damu da bugawa ba lokacin nan sai littattafai ake buga irin su jawahirul ma'ani shamsul ma'ariful kubra tabaqatul ah, abin nan eh, mizanul kubra da tabaqatul kubra na su eh, sha'arani da sauransu littattafai da ke tabbatar da ƙarya da ɗariƙa da bokanci da tsubbu su ake bugawa a wannan lokaci to ya taso yadda kufa yana karatu kuma ya zan yanzu yayi karatu ya zama babban malami zai yi hujja da littafai amma babu littattafai din a cikin ainihin li- library waɗanda suke bugun inji don haka sai ya je rubutun hannu din haka zai duba ya karanto sai ya maka hujja da shi to har zuwa yanzu Allah ya tsawaita ran shi gashi yanzu mafi yawancin waɗannan littattafai sai kaga wasu almajiran shi ne ma suka zo suka yi ta haƙiƙi suka gyara suke ainihin bugawa walillahi alhamdu shi yasa kamar yadda a wani almajirin shi Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari yake faɗi a cikin kaset yake cewa alhamdulillah wannan tarbiya da malamin mu ya daure yayi mana tun a lokacin ana zagin shi ana min sharri tun ba a haife mu ba har muka waye gari muka zo aka haife mu muka zo ya karantar da mu mu kanmu yanzu mun zama wani abu a duniyar ilimi Allah ya saka mishi da alheri ga littattafai ya rubuta mana na aqida na fiqh na hadisi na menene na menene yace kuma muna sanar da duniya baki daya mu ba ma faɗa da kowa a duniyar nan sai dai muna kiran mutane ne akan cewa su zo su bi alqur'ani su bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tafarkin da annabi da sahabbai din suka yi aiki da alqur'ani da hadisi mun fahimci wannan da kyau ko Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari babban malami ne shi ma cikin almajiran Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana can yanzu a kasar Aman a can ainihin wato Jordan tare da Albani suke rayuwa anguwar su daya walillahi darruhuma to shine sai mala yake cewa min al-jam'i bainahu wa bain as-saghir yace wato a mu'jam at-tabarani al-awsat sai yace amma daga bangaren da aka hada al-mu'jam at-tabarani da shi a mu'jam at-tabarani as-saghir din da kuma al-awsat imam at-tabarani waɗannan littafai nashi guda uku ne akwai al-mu'jam as-saghir mujalladi ɗaya juz'i biyu akwai al-mu'jamul awsat shine nace mana mujalladi tara akwai al-mu'jamul kabir shine mujalladi 20 juz'i 40 to waɗannan biyun ƙarshe din da as-saghiru da al-awsat din sai aka hada su baki daya shine ash-shaykhul albani yace to daga wannan hadakan ne ya dauko wannan hadisin bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci ainihin suka ruwaito wannan hadisi wa akhar da kuma wani isnadin hasan wato isnadai guda biyu kenan kaji wannan hadisi kenan fassara shi shine kana yukabbiru asharan annabi sallallahu alaihi wasallama in ya kabbara harama to sai kuma ya dawo ya kabbar bari guda goma banda kabbara harama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar goma kenan sannan sai kuma wa yahmadu wa yahmadu asharan ya kuma ainihin ya hamdala goma alhamdulillah alhamdulillah har sai ya yi goma wa yusabbihu asharan ya yi subhanallah subhanallah goma wa yuhallilu asharan ya yi la ilaha illallah la ilaha illallah har sai ya yi kafa goma wa yastaghfiru asharan ya yi istighfari kafa goma wa ya kulu sa'annan ya ce allahumma ghafirli allah ka gafarce ni wahdini allah ka shiryar da ni warzuquni allah ka bani arziki wa afini Allah ka bani lafiya asharan sai ya faɗi haka kuma sau goma wannan addu'a duk baki ɗaya layi ɗaya ce Allahumma ghafirli wa hadini warzuqni wa afini to kafa ɗaya kenan to sai ka maimaita ta goma wa yaqulu sa'an nan yace Allahumma inni a'udhu bika min adh-dhiqi yawm al-hisabi Allah ina roƙon ka tsare ni daga kunci a ranar hisabi ranar alkiyama Allah ka raba ni da kuncin wannan yini ashiran kafa goma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai ka ce ma manzan Allah ya fara sallah kamar ma baya son ya fita yanzu wannan ma wai farfajiyar sallar ce tukuna ba a shiga cikin sallar ba har yanzu kabbara harama ce aka yi amma dubi zikiri kafa nawa ake yi to duk baki ɗayan zikirin da kaji annabi bai mishi ka'ida ba to kai karka yi duk wanda annabi ya mishi ka'ida kuma karka kara karka rage shi yasa waɗannan zikirori yadda ka ji su to in zaka iya su haka ka yi su in ka ji wata ran sun maka tsawo sai ka dubi waɗanne ne masu sauƙi ran da kake da nishaɗi da karsashi sai kai dogaye din Allah ya shiryar da mu الثاني عشر نقوم شابيو الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة النبي صلى الله عليه وسلم باين يكبر هرما sai kuma ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga uku kenan ko sai kuma ya ce zulmalakuti Allah mai sarautu wal jabaruti Allah mai yin yadda ya so da kuma wanda ya so akan kuma wanda ya so shine aljabarut mun fahimci wannan ma'ana wanda ya isa ya yi yadda ya so akan abin da ya so kuma ta yadda ya so kuma babu wanda ya isa ya yi yadda ya so a kan shi shi ake kira aljabrut zuljabrut in ba Allah ba babu wanda yake da wannan siffar shi yasa duk sarkin da aka ce ai sarki kaza jabbarin sarki ne to wannan ya gama kadewa a wurin Allah ma'ana shi ya dora wa kanshi doka irin ta Allah kenan yana nufin zai yi yadda ya so to Allah kaɗai yake da wannan siffa wal kibriya Allah shine mai girma wal azama da bunƙasa ko ƙasaita wannan hadisi al-imamu abu dauda tayalisi shine ya ruwaito shi shi yasa kaga ya sa at-tayalisi wa abu dauda da kuma al-imamu abu dauda as-sajistani bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wato malaman hadisi suna da abu dauda guda biyu akwai abu dauda wanda ka fi sani yau da kullum ana cewa rawahu abu dauda rawahu abu dauda wannan babban malami yana da littafi sunan abi dauda akwai kuma ɗaya babban malami shi kuma yana sama da wannan kamar kakan wannan nema a ilimi domin shi al'imamu abu da da kafi sani almajirin imamu ahmad ne almajirin imamu ahmad ne shi kuwa wannan to malamin imamu ahmad ne ma mun fahimci wannan da kyau ko malamin imamu ahmad ne malamin bukhari ne shi kuma littafin shi musnad ne babba ne haka guda daya aka buga shi yadda kaga tafsirin malam bakar gumi guda daya nan sintime ne to haka ainihin musnad din al-imam abu dawud at-tayalis yake babban malami ne to shi su suka rawaito wannan hadisi da isnadi sahihi to ya kai dan uwa musulmi ka ji addu'in da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi in ya kabbara harama kafin ya fara ainihin karatu sai ka dubi wacce ce tafi maka sauki sai ka fara haddace ta sai kai kokarin haddace sauran yau in kai wannan gobe kai wannan an jima an kai wannan an jima kai wannan ka koya wa ɗanka ka koya wa wanda duk ya hau kanka wa amur ahlaka bis salati din nan ba wai ka ce ku yi sallah ku yi sallah a'a wa amur ahlaka bis salati ai wannan alif da lam din nau'i na wata sallah ce ake nufi ta musamman ba kowace iri ba ku yi sallah ku yi sallah kawai a'a yadda ka san aka yi umarni da ai sallah kuma sai ka umarce su da haka za su yi a cikin sallah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan addu'a kamar yadda muka faɗi ba makaruhi bace kamar yadda wasu suka ce a'a sunna ce ma mai ƙarfi idan ka batta da gangan sallar ka ta ɓaci idan ka batta da mantuwa to sai ka yi sujuda ta rafkanuwa kamar ƙabli kenan matsayin su ɗaya da ainihin tahiya domin mun ji a farko farkon babi a inda mala yake cewa annabi ya kasance yana farawa da waɗannan addu'o'i kuma ma ya umarci almusi'i salatihi to duk abin da kaji an zo da umarnin almusi'i salatihi a cikin wannan hadisi to wannan abu na hukunta cewa abin nan farilla ne ko kuma sunna ce mai karfi domin annabi bai koyar da shi mustahabbai ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka da wauta ko da ganganci in ka barta to lallai sallar ka ta ɓaci amma in ka barta da mantuwa to zaka ainihin yi sujuda qabli to yanzu sai mas'ala ɗaya ta rage mafi yawancin limamanmu da muke bin su sallah su kuma ba sa yi me yasa ba sa yi saboda su malikiya ne to malamai dama suka kawo hamzari game da mutumin da ya zama ya afka cikin kuskure irin wannan saboda ya yi riko da wata fatawar wani malami ne ya ce ba zai yi aiki da kaza ba to wannan sai a ce ya afka ainihin wani kuskure da a ce ya fahimci tsantsar abin da mu muka fahimta ya ƙi da gangan to bai halatta mana mu bi shi sallah ba amma tsantsar fahimtar da mu muka yi wa abin ne shi bai ba don haka sai mu mishi kyakkyawan tunani mu ce ya fada kuskure ba za mu ce ainihin wato da gangan ne ya fada halaka ba don haka ya halatta mana za mu bi shi sallah don haka ya kamata musulmi su lura duk sanda baka hukunta wani akan cewa sallar shi ta ɓaci ko zaka hukunta wani akan cewa kafiri ne ka tabbatar da sai in yana da fahimta irin taka yanzu misali mu da Allah ya mana gamdakatar alhamdulillah akan wannan dacewa da ya mana idan mu da muka fahimci haka sai muka ƙin wannan ainihin wato du'a istiftahi da gangan sallar mu ta ɓaci to haka al'amarin yake misali yanzu irin waɗannan aƙidoji za ka ji mun ce irin wannan karatu alwujudu wal qidam wal baqa wal mukhalafa da sauransu ba addinin musulunci bane asalin shi daga maguzanci ne ya tsarsa su ya taho to ba fa muna nufin duk wanda kaje yana karatu al-wujud wal qidamu ya zama ba maguje ba a'a ba lallai ne mutum ya yi aikin kafirci kuma ya zama shi ya kafirta ba zai iya yi ya yi aikin kafirci amma yana da uzuri zai iya yi ya zama ya yi akan kuskure ne zai iya yi ya zo yana wannan alwujud wal qidamu ba shi da fahimta irin tamu amma tabbas mu yanzu da za mu ɗauki irin wannan karatu mu ce mun tabbatar da karatu ne daidai to lallai mu kam imanin mu ya lalace mun fita cikin addinin musulunci saboda mu muna da garanti akan cewa wannan abu ba musulunci bane to haka tsarin yake ga wannan mutumin duk da ya san hukuncin abu ga yadda yake sai ya yin shi da gangan wannan rashin yin abu ya bata mishi sallah kamar da gangan mutum ya ki karanta fatiha bayan ya san cewa farilla ce ko da gangan mutum ya ki yin tahiya bayan ya san cewa sunna ce mai karfi to haka abin yake to dan haka limamai waɗanda ba sa yi din nan za a bi su sallah daga yayi kabbara harama sai ka ji ya fara alhamdulillahi rabbil alamin to Allah ya biya Allah ya saka da alheri za a bi shi sallah kuma kai ba za ka ce za ka ainihin yi du'a istiftahi din ba saboda an hana maka ma yin karatun fatiha a yayin da liman yake karatu kana jin shi to balle kuma ainihin wato du'a istiftahi wadda bata kai matsayinta ba don haka yayin da ya fara sai ka yi shiru amma a sallah ce ta azhar a sirrance ya kabbarta to kai sai kai du'a istiftahin ka ka ci gaba da ainihin karatu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma a sallah da take karatu a bayyana kamar magariba ko asuba ko isha to in ya fara din nan sai ka ainihin yi shiru sai ka rabu da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka ainihin babu laifi za a bi sallah akan haka mas'alar ainihin mai sauki ce insha Allah ta'ala sa'annan kuma yayin da liman yayi shiru yana wannan du'aul istiftahi kuma kowa daga cikin mamu zai yi ainihin wannan du'aul istiftahi din ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu alqira'atu bayani akan karatun sallah yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake karatu a sallah me yake karantawa shine abin da ashekul allamatul muhaddisul albani zai kawo mana sun makana sallallahu alaihi wa sallama yasta'izu billahi ta'ala sa'an nan bayan du'a'ul istiftahi sai kuma manzan Allah ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga sharrin shaidan fa yaqulu to ga yadda annabi yake cewa sai kowa ya karkada kunnen shi ya ji ya annabi yake yin ta'awuzi a sallah to shi za ka yi to ɗayan fa a na annabi dai za ka yi ɗayan kuma ka ajiye waɗanda suka koya maka Allah ya saka musu Allah ya biya su annabi yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa kana ahyanan yaqulu wa kana ahyanan yazidu fihi fa yaqulu a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitani ila akhirih ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina roƙon Allah ya tsare ni daga shaidan la'ananne min hamzihi daga saka hauka da yake yi shaidan yana ainihin haukatar da mutum shine ake kiran shi ainihin wato masu shaidan ya shafe ka ko ya shiga jikinka sai haukata ka allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-massi Allah ya ce masu cin riba a nan duniya an aka tashi kiyama ba za su iya miƙewa tsaye su tafiya lafiya lau ba sai dai irin miƙewa wanda shaidan yake make shi mutumin da yake farfadiya ya kaga yana faɗi tashi to haka masu cin riba za su tashi a filin tashin kiyama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa nafkihi da kuma girman kai ina roƙon Allah ya tsare ni daga shaidan kada ya sa min girman kai wa nafsihi kuma ina roƙon Allah ya tsare ni daga shaidan kada ya ainihin wato saka ni in zama mai waka ko yaushe ya zama waka ce a bakina to wannan ainihin kalmomi hamzu da nafhu da nafsu duk ga su baki ɗaya malam ya ka fassara su a ƙasa yace fassarahu ba'd riwati an samu wani daga cikin mai riwaya amr kenan wani tabi'i ne ya fassara bil mu'ta yace abinda ake nufi da hamzu din nan mu'ta wa huwa بضم الميم أي ومن جاي ضمة وفتح التاء تاكما أي متى فتح أتي مؤتة نوع من الجنون وني نوع إني نهوكا فرفاديا an fahimta farfadiya shine ma'uta din nau'i ne na ainihin hauka farfadiya ma hauka ne amma kun ga ba kuma hauka irin hauka wanda za a daura mutum yana duka yana a shari'a ba to shine kana roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga shedan kai ya saka maka farfadiya wa nafkhuhu nafkhu kuma fassarahu rawi bil kibri mai riwayar hadisin ya fassara da cewa girman kai girman kai wa nafsuhu din nan kuma da aka ce fassarahu rawi mai riwaya ya fassara shi bi shi'ri da waka wa tafsiratu salas waɗannan fassarori guda uku waradat marfu'a sun zo ila nabi sallallahu alaihi wasallama sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi sanadin sahihin mursal da isnadi wanda yake sahihi amma mursali an fahimci wannan da kyau ko ma'ana isnadi ne sahihi har zuwa kan wanda ainihin ya faɗa tabi'in kenan amma shi kuma tabi'in sai bai ambaci sunan sahabin ba mun fahimci wannan da kyau ko wal muradu bi shi'ri abinda ake nufi da waka anan wadda ake kyamar kada shedan ya koya maka ita ash-shi'rul mazmum waka wadda take a bazzargi muguwar waka irin waka su wani da wani sune suna kada kalangu suna yaban giya suna yaban caca suna yaban abubuwa haka liqaulihi alaihi salatu wassalamu saboda a cikin hadisi annabi ya ce inna mina shi'ir hikima daga cikin waka akwai wadda take hikima ce wa'azi ce rawahul bukhari bukhari ya ruwaito dan haka duk inda kiɗa yake haramun ne amma waka akwai ta haramun akwai ta halal haka waƙe akwai na haramun akwai na halal waka ita ce wadda za a rera waƙe kuma ita ce wadda za a rinka bin ta daki daki daki daki ana yi to ita ma akwai wadda ta halatta akwai wadda ainihin bata halatta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yawa to kaga irin waƙoƙi waɗanda suka shafi za a zan ana kirari wa barayi ko ana yaban yan caca ko ana ainihin yaban zina ko abubuwa makamantan haka to irin wannan waƙa kam haramun ne in ba ga larurar ɗalibai masu koyan adab ba kamar irin waƙoƙi na jahiliya ko kuma ga ainihin malamai masu wa'azi ko masu karantarwa in suna son su istishhadi domin kafa hujja a ciro wata kalma don a san fassarar ta yaya ta zo a cikin harshen larabawa to a nan ne aka samu an yi rangwame kawai amma in ba haka ba to ainihin waƙoƙin da suka shafi alfasha irin waɗannan abiban kyama ne misali waƙoƙi irin na su imrul qais mafi yawanci suna cike da batsa da munanan maganganu da yaban abubuwa na alfasha da makamantansu kaga waɗannan in ba uzuri irin waɗancan ba to bai halatta maka ka zauna kana yin su ba jama'a mun fahimci wannan ko amma za ka samu daga cikin jahiliya ɗin akwai irin su waƙar zuhairu za ka samu waƙoƙin zuhairu zuhairu dattijo ne har ma wasu suna ganin cewa da a ce zuhairu ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu mamaki ya musulunta saboda waƙoƙin shi suna cike da tawali'u da dogaro ga Allah da nuna imani ga Allah mun fahimci wannan da kyau ko to haka za ka samu ainihin wasu daga cikin mawaka kuma haka har yanzu din nan ma a nan kasar hausa za ka samu waɗanda waƙoƙinsu sun dace da irin yadda annabi ya faɗa din nan cewa daga cikin waƙoƙi akwai waɗanda suke hikima ne wa'azi ne to irin waɗannan babu laifi a kai to yanzu kai kana roƙon allah ya tsare ka daga sharrin iblis ta hanya uku na ɗaya iblis kada ya goga maka ainihin hauka kai ya sa maka farfadiya yanzu ashe wannan hadisi ya nuna mana ashe shedanu ko aljanu suna da tasiri akan dan adam kenan domin gashi annabin Allah ma in ya fara sallah sai ya roki Allah ya tsare shi jama'a mun fahimci wannan to in ya zama annabi ya roki Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa ashe mu muka fi cancanta da mu zage wajen roƙon Allah ya tsare mu daga waɗannan abubuwa jama'a mun gane wannan da kyau ko don haka gaskiya ne shaidanu da aljanu suna ainihin shiga jikin mutum su nakasa shi ko su sa mai hauka ko farfadiya don haka a cikin sahihin bukhari wata ran abdullahi dan abba suna zaune da shi da almajiran shi sai ya ce wa afa'u kana son nuna maka wata mace yar aljanna sai afa'u ya ce i sai ibnu abbasin ya ce kaga wannan bakan matan da ta wuce to yar aljanna ce ba shehu ne na dariƙa ba yake sayar da aljanna a'a shi garanti yake da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bakar matar da kaga yar aljanna ce yace ta zo wurin manzon Allah ta ce ya manzon Allah ina farfadiya ka roƙan mini Allah ya warkar da ni manzon Allah yace da a ce zaki haƙuri to akwai garantin aljanna sai ta ce to na haƙura to amma duk sanda na faɗi ana ganin tsiraici na ka roƙan mana Allah a daina ganin tsiraici na ko na faɗi sai manzo Allah ya mata addu'a sai zama ko ta faɗi ba a ganin tsiraicinta to dan haka ibnu abbasin kai tsaye yace wannan yar aljanna ce domin an sharɗanta mata da za ta haƙura to ta zama ta samu aljanna kuma ta haƙura kaga ta tabbata yar aljanna to wannan farfadiyarta الحافظ ابن القيم a cikin littafin shi zabi ma'ad ko kuma at-tibb nabawi ya ce a zahiri wannan farfadiyarta ta faru ne ta hanyar aljanu domin farfadiya ta kasu kashi biyu akwai farfadiya ta hanyar aljanu akwai farfadiya wadda take akan samu rikici ne a cikin kwakwalwar mutum ko wasu jijiyoyi su murɗe sai ka ga mutum ya faɗi to irin yadda ake gane cewa farfadiyar wane ta aljanu ce za ga in ya faɗi yana ainihin sambatu yana surutai da makamantan haka to a zahiri wannan farfadiyar shi ta ainihin aljanu ce so da dama kuma za ka same shi in lafiyar shi kalau ba farfaɗe yake ciki ba in yana bacci za ka ji yana ta zantuttuka ko ya tashi yana tafiya tafiya mai nisa yana ta magagi to a zahiri irin farfadiyar da wannan mutum yake fama da ita ta aljanu ce karatun alkur'ani ayatul kursi falaki da nasi addu'o'i suna iya ainihin maganinta mun fahimci wannan da kyau ko wanda ku kaga in yi farfadiya kaga ainihin yana fitar da yawu ko yana fitar da majina ko kun farfaki suna fita daga bakin shi to a zahiri wannan wata murdewar jijiya aka samu a kan shi ko kuma ainihin a cikin jikin shi to sai a tafi psychiatric ainihin asibitin mahaukata za su iya ainihin maganin wannan abu insha Allah ta'ala wannan a takaicen takaitawa kenan Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi وابن ماجه ده ابن ماجه والدار قطني ده دار قطني والحاكم حاكم ما يرويته شو وصححه شي حاكم يا انغنتا شو هو وابن هبان والذهبي ده ابن هبان ده ذهبي ده حاكم دسن انغنتا wannan hadisi وهو مخرج مع الذي بعده في الارواء الشيخ العلامة الألباني yace da wannan hadisi da hadisin da zai zo bayan shi duk suna nan na fitar da su a cikin irwaul galili lamba hadisi na 342 Allah ya shiryar da mu wannan irwa'ul galili ya kamata a matsayinka na ɗalibin ilimi kai kokari ka same shi mujalladi tara ne kamar yadda na baku labarin shi riyal 120 suke sai da shi ainihin a ƙasar saudi arabia duka duka wato da wahala ya kai dubu uku kenan ma kuɗin najeriya ka samu wani zai tafi umara ko zai je aikin hajji zai kai canji sai ka bai sai siyo maka riyal 100 summa wa kana ahyanan yazidu fihi wani lokacin annabi yana karawa akan wannan ta'awuzi fa yaqulu sai ya ce a'udhu billahi samii'il alimi min ash-shaytani har zuwa karshe dan haka kaga ya dige dige din shine yace wannan hadisi Abu Dauda wa Tirmidhi suka ruwaito shi bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa wa bihi qala Ahmad al-Imam Ahmad ya bada fatawa da shi fi masail ibn Hani a cikin masail na ibn Hani a mujalladin farko shafi na hamsin haka ibnu hani ya ruwaito cewa imamu ahmad ya ce in mutum ya zo sallah ya ce a'udhu billahi sami'il alimi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi abin da yasa ya dige digen kenan yana nufin wannan lafazin da shi da wancan na farko duk ɗaya ne bambancin kawai annan wani lokacin yakan ƙara as-sami'il alimi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka gaskiya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta'awuzin da ya zo kenan babu ta'awuzi a uzu billahi mina shaitan rajim daga annabi babu wannan da isnadi sahihi daga annabi abin da ya zo kenan a sallah ne a kira'ar yau da kullum ne in ka zo sai kai a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi jama'a mun fahimci wannan haka a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim to daga annabi kamar wannan bai zo ba an dai samu qurra'u sun ta kakawa da sauransu jazakumullahu khairan amma annabi shine mufassirul qur'ani tunda Allah ya ce fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ko ka roki Allah ya tsare ka daga shaitan wanda yake ainihin jefaffe to wannan irin isti'aza din mu ba mu santa ba ya ake yin ta yaya za a yi ta sai aka ji annabi in ya zo sallah ga yadda yake ta'awuzi in zai fara karatun qur'ani to shine fassarar waccan aya kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma wajen abin da ya shafi matsaloli ne da kullum imam bukhari da muslim sun ruwaito hadisi annabi na zaune sai sahabbai suka tayi suna zage zage wa junansu suna faɗa sai manzo Allah ya ce ni kuwa na san maganar da da wannan ya faɗa to shedan ne ya hau kan shi da tuni ya huce yana ta ashariya yana ta ashariya annabi ya ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da wannan matsalar da, da ya samu sauki a zuciyar shi to kaga wannan wani neman tsari ne daban amma wajen karatun alqur'ani dai to abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan duk inda zaka je ka lalubo ka lalubo to daga qurra'u ne qurra'u kuwa masu karatu alarammomi in suka kawo magana fa sai an tace ta saboda wasu abubuwan ba sa bin ainihin abin da ya zo a isnadi don haka za ka samu su ƙurra'u za su ce in an gama ainihin karanta a tabaraka daga can ƙarshe inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in sai su ce a ce Allahu rabbul alamina to kaga wannan malamin hadisi zai ce kada a ce dan me domin wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba in an gama wattini alaysa Allahu bi ahkamil hakimina sai a ce bala ko bale wa ana ala zalika mina shahidina eh to Allah ya saka da alheri anta mina shahidina amma hadhihi shahada albid'iyya fala tashhad ma'ahum eh wannan shahada ce albid'iyya dan haka shi kanshi babban malami ibn al-arabi a cikin littafin shi ahkamul qur'ani yace wannan ainihin bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam qurra'u za su ce in aka gama karanta wadduha wallaili idza saja har zuwa alqur'ani ya sauke to sai ai Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu suka kawo tatsuniya da suka kawo kaza kaza kaza kaza kaza an kaurace wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi ya takabbara duk wannan tatsuniya ce ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to kun ga wannan ke fassara magana da na faɗa a darussan baya cewa dan haka tintini tarihi ba a sa malamin hadisi ya zama darekta ko ya zama mai hudu ba juma'a ko kaza saboda kun saba yan bidiyoyin ku gaba ɗayan yazo sai wancan kalar da su ku ku ne kuke ga suke da kima a wurin ku amma shi tunda ba su zo daga annabi ba su da daraja mun fahimci wannan da kyau ko eh to amma akwai abubuwan da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zamu zo mu ji anan in mun zo cikin karatun surori wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya gama karatun suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta annabi yakan ce bala to wannan an samu nadiran irin wasu abubuwa haka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh to lallai ne sai alarammomi sun yi taka tsantsan in ba haka ba to mas'ala za ta shigo alqira'atu ayatan ayatan karatun alqur'ani aya aya ba a haɗewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har zuwa ƙarshe to bid'a ne haka a aya aya zaka yi ɗaya bayan ɗaya zaka yi kaga haka shaidan yake wa mutane abinda ake son mutane su yi ɗaya bayan ɗaya ba za su yi ba abinda ba a so mutane su yi kuma a harhaɗaɗin abinda ba a so kuma sai gashi suke misali wajen karatun qur'ani sai ga a ce wai mutum ya hada ayoyi talatin ya yi mai da su aya daya wannan bid'a ne to inda ake son kuma mutane su haɗe wajen kiran sallah ko iqama sai ka ga sun ki sai ka ji mutum ya zo kiran sallah yana Allahu akbar Allahu akbar to wannan bid'a ne sai dai ce Allahu akbar Allahu akbar to kaga inda shaidan yake bullowa shi yasa kowa ya je nemi littafin ibn al-jauzi mai suna talbisu iblis rudanin da iblis ya kawo wa al'umma duk inda baka tunani ta nan zai sargafo igiya ya kama ka wallahi kuwa sai an yi a hankali abin thumma yaqra'u al-fatihata sa'annan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta fatiha kaga daki daki ake maka kenan ko bayan da aka gama du'a istiftahi sai ta'awuzi sai basmala ko to kuma ka ji game da basmala mun karanta hadisin ko cewa sun ma ya ƙara'u bismillahir rahmanir rahim wala ya jaharu biha annabi baya bayyana ta hadisan da suka zo game da bayyana bismillahir rahmanir rahim ba su inganta ba a sallah shi yasa a ɓoye yake don haka ta istiftahi kira'an ta'awuzi basmala duk a ɓoye za a yi sannan sai a ji ka fara alhamdulillahi rabbil alamin a fili don haka har a raka'a ta biyu in ka ɗago sai ka ɗan yi shiru gwargwadon ka yi ta'awuzi ka yi bismillahi sannan sai ka ci gaba da karatun fatiha a bayyane za mu zo za a yi karatu akan wannan akan raka'a ta biyu da raka'a ta uku sahihiyar magana duk raka'a da ka tashi za ka yi ta'awuzi za ka yi basmala shi yasa aikin aiki ne so ake kowa ya yi irin ta babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suraqatu ibn malik da aka tafi aikin hajji suka ga duk baki ɗayan irin aikin hajjin da suka gada iyaye da kakanni duk annabi ya rusa shi to da abu ya abu dai sai shi suraƙatu ya ce ya manzan Allah wannan umara da aka ce ta shiga cikin aikin hajji mu kaɗai ne ko kuwa har abadan abidina manzan Allah ya sa yatsun shi suka shiga cikin junansu ya ce umara ta shiga cikin aikin hajji har kiyama ta tashi duk wanda zai yi aikin hajji lallai sai ya yi umra kuma umaran nan ya ware ta daban sa'an nan ya zo ya aikin hajji daga baya tamattu'i kenan sannan ya so yanka dabba in bai samu dabba ba ya azumi kwana uku in ya dawo gida kuma ya yi guda bakwai in shi ba mutumin makka ba ne to wannan dattijo da ya ji lallai dai duk baki ɗayan addinin da muka gada iyaye da kakanni ya ce mana ba daidai ba sai ce ya manzan Allah ka koya mana addinin mu kamar yau aka haife mu to yanzu abin da muke so kenan mutane sai kowa ya aje irin sallar da ya gada iyaye da kakanni shehunnai da malamai waliyai da hujubbai sai ya aje ta gefe guda to ya za a yi kenan sai a ce yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam bukhari da muslim da abu awana da tahawi da ahmad sune suka ruwaito shi to alqira'atu ayatan aya qira'a aya aya ثم يقرأ الفاتحة فأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون يكرن فاتحة ويقطعها آية آية النبي أنا ربع بسمة الفاتحة آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكف فأنا سيطيع ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يكف فأنا سيطيع ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يكف سيطيع ثم يقول سألنا يتي مالك يوم الدين سيطيع وهكذا إلى آخر السورة حزوا قرشان وانا سورة الفاتحة كيكي وكذلك كانت قراءته كلها هكا قراءة من ذا الله تكباكي لا يكف على رؤوس الآي ينا تيوا أكان آيوي wala yasiluha bima ba'daha baya hada ta da wadda ke bayanta gashi a ƙasa mala ya ce rawahu abu dawuda al-imamu abu dawuda ya rawaito wannan hadisi wa sahami da al-imamu sahami a cikin shafi na 64 zuwa shafi na 65 a cikin littafin shi al-qira'a wa sahahahu al-hakim al-imamu al-hakim ya inganta ainihin wannan hadisi ووافقه الذهبي الإمام الذهبي يا داتي ده حاكم يتي هكا حديث يتي صحيحيني وهو مخرج في الإرواء الشيخ الألامة الألباني يتي وانا حديث ينا ننا في تدشي أتكين إرواء الغليل لمبا حديثي ندري أكو دا أربعين دا أكو ورواه أبو أمر الداني أبو أمر الداني babban malami ne na alkur'ani na tajwidi shi kuma yana da littattafai al-muktafa at-taisiru da sauransu littattafai da dama yake da su na kira'a babban malami ne hujja ne a wajen kira'a za mu zo za a yi bayani a kan shi a nan gaba insha Allah ta'ala to ya ruwaito wannan hadisi har wa yau a cikin littafin shi mai suna al-muktafa a cikin takarda ta biyar fuska ta biyu wannan littafi ma da Sheikh Allamatul Albani ya hujja da shi a lokacin ba a buga shi ba yana rubutun hannu amma yanzu an buga shi a mujalladi guda ƙato haka shi kuma wannan littafi yana amfani ne ga masu koyon kira'a ya nuna musu inda ya halatta a tsaya da inda bai halatta a tsaya ba cikakken sunan littafin shine al-muktafa fil waqfi wal ibtida mai wadatarwa game da ina ne ya halatta a tsaya a qur'ani ina ne ya halatta a tashi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce maka wannan wurin ko da yake babu aya amma in ka tsaya a wurin yayi kyau misali siratal ladina an'amta alaihim wannan wurin ba aya bane a cikin ainihin kira'ar asim riwayar hafsu ba aya bace to amma babu laifi in ka tsaya a wurin sai ka tashi ghairil maghdubi alaihim waladdallin a cikin kira'ar nafi'u ne riwayar warshi da shi da qalun wannan wuri yake aya siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تبقى كنا أما أتكين زوران كراوئي صراط الذين أنعمت عليهم to ba aya ba ce to amma in ka tsaya a wurin sai ce maka wannan waƙafi ne hasan don haka ya halatta ka tashi to amfanin wannan littafi kenan shi kuma waƙala sai wannan babban malami ya ce wani hadal hadisi turkun kasira wannan hadisi yana da hanyoyi masu yawa وهو أصل في هذا الباب وانا حديثي شيني أصل هجة دا malamai suke kafawa da shi a wannan babi game da wannan matsalar kenan duk malamin da ya tashi zai ce maka karatun alkur'ani yadda ya zo a sunna shine kai aya aya sai ya ce maka wannan hadisi shine dalili akan haka sun maƙala sa'annan sai shi abu amrin dani ya ce wa kana jama'atun min al'a'immati salifina jama'a daga cikin limamai waɗanda suka wuce suka gabata والقراء الماضين da kuma makaranta alarammomi waɗanda suka gabata yastahibbuna alqata ala alayati sun ce mustahabbi ne suna son a rinka tsayawa akan kowace aya aya wa in ta'allaqa ba'duhunna bi ba'din ko da ayoyin suna da alaka da junan su kama fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun zaka ga kamar wannan ayan na da alaka da wannan ko don haka za ka ga a wasu ƙur'anan sai ka ga an sa la ta a wurin an sa lamalu ma'ana ana son ka zo ka ce fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun to aka ce a wannan ba sunna bane don haka a cikin qur'anan nan da shi sarki fahad ya sa da aka bubbuga su za ku ga duk inda wannan lataƙif take a cikin alqur'ani in dai ƙarshen aya ne zuwa wata ayar to duk an share su saboda ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma a tsakiyar aya ne babu mamaki zaka iya samun lataƙif din laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahidun da maka ta irin waɗannan wani wurin za a sa maka wajibi ka tsaya wani wurin za a sa maka ya halatta ka tsaya wani wurin za a sa ka tsaya ya fi ka wuce wani wurin za a sa maka ka wuce ya fi ka tsaya duk wannan a cikin aya kenan amma ka gama wannan aya ka haɗe wannan aya kuma wannan babu inda za ka sami irin wannan lamalu a cikin duk bugun ƙur'anin nan na fahad kuma na lamince maka yau ka sha dare ka ci asubanci ka biye shi tun daga bakar shi hannasi kana kirga babu ayar da za ka ga ƙarshen ta an sa mata lamalu ya zama lataƙi akan wannan aya a'a abin da yake sunna din shine ake neman ka da kai kawai jama'a mun fahimci wannan don haka in ka zo fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون haka ake so ka rinka yin kira'a daki daki daki daki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko eh to amma wani lokacin ne shedan sai zo maka kana kira'a shi yasa za ga mutane suna karatun alqur'ani akwai bidiyoyi da dama su ne sai ga mutane yana karatun qur'ani ya ya wani rufe kunne haka yana wani haka yana haka yana to duk wannan dai ba dai cewa aka dai kai ba dai zangayi ne kai mutane suke yi ita kira'a din ibada ce yadda aka ce maka sai ka tsaya anan qultu ni albani albani ne littafi sai na ce wa hadhihi sunnatun albani ya ce wannan wata sunna ce a araba anha jumhurul qurra'i mafi yawancin alarammomi masu karatu sun kaurace wannan sunna fi hadhihi azman a cikin waɗannan zamunna da muke ciki fadlan an gairihim to balle ma wasu su alarammomi ma waɗanda suke ƙwararruwa qur'anin sun kaurace to ina kuma wasu wanda yake shi dama zakin kira'an ne zai ɗibe shi Allah ya shirye da mu shi yasa ibada yadda yadda take haka ake yin ta to mala yace wa kana taratan yaqra'uha malik yawmiddin wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta ta maliki yawmiddin mun fahimci wannan da kyau ko haka yakan karanta ta wani lokacin wani lokacin ya karanta ta maliki yawmiddin wani lokacin kuma maliki yawmiddin kamar yadda ta zo a kira'ar jumhur domin cikin qurra'us saba din nan guda biyu ne kawai suke karanta ta da maliki shine al-imam shafi'i yace wa maliki yawmiddin rawihi nasiru da maliki yawmiddin to da al-imamu a nasir ma'ana ya alaman nasir da yana nufin kisa'i da asim kisa'i da asim wa amma aliyun fal kisa'i na'atuhu lima kana fil ihrami fihi tasarbala to al imam al kisa'i in yazo qira'a yana karanta malik yawmiddin haka asim haka ce asim to ana nufin riwayar hafsu kenan to su ne kadai bayan su duk wata qira'a da zaka yi to maliki ce za mu zo za mu fayyace kira'o'in nan sai mun gama karatu duk akan maganar fatiha din nan baki ɗaya insha Allah ta'ala za a zo ko a karatu na gaba za a zo a kawo a takaice tarihin waɗannan makaranta guda bakwai da almajiransu da kuma ainihin tarihi yadda ake karanta fatiha akan kowace kira'a daga cikin kira'o'in nan saboda wasu wasu suna yin kuskure daga kaji limamin ku ya zo ya yi wata kira'a shikenan kawai kai ma sai ka ce bari ka je ka yi ta karatun alkur'ani da kaga wallahi in baka zauna an koya maka shi shafawiyan ba ba za ka iya ba kana da rediyo kana da kwamfuta kana da kaset duk ba za su koya maka ba saboda karatun alkur'ani ba wai so ake yi kawai ainihin haruffan kawai ba amma yaya leɓen ka ya motsa yaya harshen ka ya a lokacin da kake faɗan kaza akwai inda za a zo ishmami ne a cikin alkur'ani akwai nuri da ake ishmam a cikin alkur'ani in ba malami ka je ka zauna ya koya maka ba babu yadda za ka iya shi yana cikin suratu yusuf shi kenan kwaya ɗaya a cikin alkur'ani kuma duk kira'a in kana yin ta baki ɗaya kowace kira'a kake sai ka yi wannan ishmam kuma iri ɗaya ne ake yi to babu kasadin duniya da zai nuna maka yadda ake yi dole sai ka zauna gaban malami ya nuna maka ga yadda ake قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف yanzu a yadda na motsa baki na wanda yake ji a kaset wanda yake kusa da neman ba sa ido ba bai ga abin da ne ba lokacin da na zo wurin ya abana ma laka la ta'amanna ala yusuf shi ake kira al-ishmam to ya ake bambance harafi kaza da harafi kaza sai ka zauna gaban malami yana tarbiyyar ka misali cikin qur'awa akwai wanda zai zo ya ce maka sirata da sadi akwai wanda zai ce maka sirata da sin zamu zo mu bayani akwai wanda zai zo kuma ya mazzaja ya cuɗanya sadun da zayun ya ce ziratan lazina an'amta alaihim to duk za mu zo za a kawo ya ake za mu karanta fatiha a kowace kira'a da ake insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu yaza jama'a a koma makaranta a koma makaranta jama'a kullum ana cewa koma makaranta sai ka da kai ake kai da ka ji wannan magana da kai ake malami ne kai to koma makaranta ɗalibi ne kai to ka ƙara ƙwazo amma a ai ba da mu ake ba da suwana ake har suwanan zai zo su karatu zai zufi ku kuma shikenan sai mas'ala ta same ku wannan hadisi yace tamamur razi shi ya rawaito shi fil fawaid a cikin littafin shi mai suna al fawaid wa ibn abi dauda da dan gidan abi dauda fil masahif dan gidan abu dauda yana da littafi sunan shi al masahif mujalladi guda ne wannan littafin yana bayani akan tarihi ne na compilation tattara alqur'ani da rubuta shi tun daga lokacin da Allah ya fara saukar da shi har zuwa sanda su sayyidina Usman da sauran shi suka tsaya suka ainihin rubuta shi littafi ne ka same shi yana da matukar muhimmanci a cikin takarda ta bakwai fuska ta biyu shi ma wannan littafin sanda albani ya hujja da shi kaga ba a buga shi ba amma a yanzu an buga shi bugun inji wa abu nu'aymin da al-imamu abu nu'aymin fi akhbari asbahana a cikin tarihin kasar spain a mujalladin farko shafi na 104 kasar spain kullum kana jin kasar spain sai ka ji kasar spain kasar spain spain din nan da ka ji da musulmi ne manyan malamai ne har ma ba a taɓa samun duniya da ta tattara manyan malamai na ilimi irinsu to amma da yahudawa suka taso su a gaba wallahi sai da suka yi fata-fata da su sai da ya zama addinin musulunci yanzu ya zama bako a ƙasar to haka turawa suka taso masar a gaba sai da suka yi fata-fata da addinin musulunci a ƙasar to haka yanzu turawa suka tasa kasar saudi arabia a gaba wallahi sai dai kiyayewar allah amma ka je ka gani yanzu yaro nawa ne za ka ga cewa yake sha'awar ya sa doguwar riga ya kawo makawuya ya sa irin nasibin bag ya kawo rawani ya sa ya fito a siffa ta karama sai dai yana sha'awar ya sa t-shirt yaro nawa ne yake sha'awar ya je ziyarar kasashe na musulunci ya fi sha'awar kasar faransa kasar amerika da sauransu jama'a mun fahimci wannan za ka je ka samu shago guda an take shi ba abin da ke ciki sai jeans da t-shirt da shirt da kaya musisi da siket da sauran abubuwa irin waɗannan a hankali a hankali za su rinka jirkita muku a yara za su je makaranta yan ƙanana yan mata yan shekara biyar shekara shida sai a kulle musu gashin shi sai a sake shi baya haka ai su yara ne ƙanana yarinya ta share shekara shida tana firamare tana zuwa shekara shida tana ketara tana tafiya firamare school kanta a buɗe yaushe za ta tafi secondary form one ku ce ta sa hijabi a zauna lafiya da ita kuma sai ka ga mace ta sanya hijabi din amma a ciki zanzare take da dogon wando da shed sama kuma ta ka abin nan hijabi ta sa to wata ran sai a jefar da hijabi duk inda baka tunanin bature ya wuce nan idan suka ta san malala ta ƙasa baicin hikimomin da suke suna duban samari masu hazaƙa a fannin addinin musulunci sai su kwashe sai su kai su ƙasar turai ƙasar ingila ne sai a tura shi ya je karatu oxford university cambridge university zai tafi sai a tura shi faransa ne ƙasar jamus ne sai je karatu sai a kokari sai a mishi budurwa ga ta nan kyakkyawa mai sura mai siffa ita din nan kwaya ɗaya ta isa ta lalata tunanin shi ga irin sunan su kasim amin irin su Uh, Ahmad Amin suka je kasashen turawa kasashen yahudawa suka je suka yi karatu madadin yahudawa ne da suke fada da addinin musulunci a rubuce-rubuce to yanzu da waɗannan suka je suka yi karatu shikenan Ahmad Amin sai ya zo ya littattafai guda uku ya sa wa na farko fajrul islam na biyu ya sa mishi zuhurul islam na uku ya sa mishi duhal islam waɗannan littattafan Ahmad Amini ya dagwalgwala tarihin addinin musulunci a ciki ya ci mutuncin sunnar Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci mutuncin Sayyidina Abu Huraira da Imam Zuhuri da manya-manyan malamai to me ya rage kuma a cikin addinin musulunci idan da zaka ga Frank ne yake rubutu akai a ce a yaya Frank zai magana game da Abu Huraira ai ba za mu yadda ba to yanzu Ahmad Amin ne zo ya ce Abu Huraira kaza kaza kaza kaza kaza shikenan sai a samu kai kuma ka je kai karatu Islamic studies sun yaudare ka da turanci da waɗannan hayaniya sai ka zo shikenan ka ce Abu Huraira ma ku da kuke hujja da shi ba kaza bane Ibn Abdul Wahhab ma ba kaza bane Ibn Taymiyyah ma ai kaza ne ba wani abu bane kawai sun ji an lalata musu tunani to haka wannan kasim amin ya tafi ƙasar faransa haziƙin ɗalibi ne mai hazaƙa balarabe mutumin ƙasar masar ya tafi ƙasar faransa ya je yana zuwa sai aka yi mishi budurwa kyakkyawar yarinya ta lalata mishi tunanin shi yana dawowa ƙasar masar ya bar ƙasar masar a matsayin ɗalibi mai shauƙin addinin musulunci sai kuma ya dawo ƙasar masar ɗalibi kuma mai neman ya faɗa da addinin musulunci amma ta cikin musuluncin kuma sai ya rubuta littafi tahrirul mar'a ‘yantar da mace a ƙwatarwa mace ‘yancinta ya ce wannan kulle da ake cewa ya ce babu inda aka ce musulmi su kulla matansu a cikin gida ya ce da annab muhammadu ake ya nisa annabi ya nisa annabi wa karna fi buyutu kunna ya ce da annabi ake ya ce wannan matsala bata shafi ainihin mata ba nan na duk gari ya ce wannan hijabi kuma da aka ce ya ce gaskiya ne an ce mata za su sanya hijabi to amma ai Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su bayyana adansu sai abin da ya bayyana sai ya ce malaman musulunci sun yi sabani ina ne za a bayyana ƙwauri ne ko kuwa ainihin zira'i kaji sharri bai faɗi malami ƙwaya ɗaya a cikin haka ba to ana nan ana nan musulmi suka tashi a lokacin aka yi ta hayaniya akan littafan nashi amma ina sai ya samu wasu fasikai sai suka ɗaure mai gindi aka yi ta buga littafin ana mishi rabbi suna ta bashi haƙuri ka daure wallahi kai ne da nasara kuma gashi nan yayi nasara din yanzu ka je ka ga ƙasar masar yadda ake ciki ka je ka samu jama'a ƙasar masar suna zaune suna hira kai musu sallama ka gani kabbara za su yi maka su yi maka dariya kanka bai waye ba ka yi turanci ka ga yadda za a karɓe ka kai ka aje ƙasar masar ma har saudiyan da ake ga da sauran dama daman su wallahi akwai mutanen da idan kai musu turanci yanzu ɗari bisa ɗari za su karɓe ka to wannan sharri ya wuce wannan kuma to su kuma yan shi'a dan an yi magana kan Iran Saudi Arabia suke jin daɗi ita Iran din turawa barin ta suka yi Khomeini lokacin da ya zo mutuwa wasiya ya ce kar su sake su yanke dangantakar su faufau da su da kasar Rasha kasar Rasha zunzurutun maguzawa ne ba su ma yadda da Allah ba balle su ce wai kiristancin ma ko yahudanci su yan communist ne ma babu Allah ma a cikin addinin su su to sannan ana nan ana nan kuma ga shugabannin Iran yanzu sun zo sun hada ainihin kai da ina da America to sannan ita kuma Saudi Arabia Saudi America din nan abokiyarta ce a uwar gijiyarta ce to duk inda suke tunanin ana cewa Islam Islam musulunci musulunci wallahi sai sun sai sun fesa gubar su akai ka je Iran ka gani sai ka ga babban malami gashi nan da taba a hannun shi yana sha yana bada karatu kuma ina ma'ana haka kuma babban malami kuma ga taba ga kuntigin taba a gefe in ya sha karkade karkade karkade wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ina ake magana haka kuma jama'a sannan ka dubi mafi yawancin mutanen Iran sai aka basu da jahilci dan in ba a basu da jahilci ba ba za a samu damar su fito su wannan zanga zanga ba duk malamin da yake son ya mai da ku yan gudun gayya yan gudun fanfalaki sai bakku ba karatu dan da ya ce muku labbaika sai ku fito da gudu amma wallahi in kun yi karatu ba dan iskan da zai ja ku cika titi kuna labbaika labbaika fulano in dai ba ku tafi maka kuna labbaika allahumma labbaika ba jama'a mun fahimci wannan to aka basu da jahilci sannan ka je ka dubi mutanen Iran ka gani kashi hudu cikin biyar ɗinsu kot suke sawa da shat sannan ba su da gemu kashi ɗaya cikin biyar ɗin nan su ne suke sanya doguwar riga su sawo malafa su su kawo alkabba su sa su kawo naɗi su ainihin wato aje gemu amma wallahi kashi hudu cikin biyar to shat ce da su ko kot to ina ma'anan musulunci kuma ana addinin musulunci a zuci ne kuma a jiki ne kuma a baka ne duk sai ka yi shi da waɗannan abubuwa tafi ka karanta risala ka gani ya ce sai ka faɗa sai ka aikata kuma sai bakinka ya faɗa sannan musuluncin ka ya cika musulunci don haka jama'a sai a yi a hankali to balle mu nan kasashen mu dama tuni suka ta samu gaba tuni suka ta samu gaba mu dama tun da suka riga suka kashe malam atiku sarkin musulmi na ƙarshe a gwamnatin shehu dan fodiyo tun daga ran nan yahuda suka ta samu a gaba a ƙasar nan sharri na farko da aka fara kawowa shine sai in aka saka yara a secondary school ba za a koya musu karatun alkur'ani da waɗannan haruffa ba domin shi ma malamin da zai koyar da arabiyan ko zai koyar da islamic studies shi ma bai iya ba sai ne sai da transliteration ma'ana larabci ne na alkur'ani amma an rubuta shi da haruffan boko alhamdulillahi rabbil alamin sai an rubuta ainihin shi da haruffan boko wai da haka za a yi dan haka in aka samu ɗalibi mai hazaka wallahi lokacin muna secondary school in ɗalibi yana da hazaka in aka turo malamin in ka fahimci cewa wannan malamin bai iya arabiya ba in kana son ka ci islamic studies ɗari bisa ɗari in aka yi tambaya sai ka rubuta da larabci dole mala ya sa maka ɗari bisa ɗari dan bai zai iya karanta abin da ka abin nan ba mala ya je BUK ya ɓato lokacin shi ya je ina ne Sokoto ya je Maiduguri ya je Jami'a Ahmadu Bello ya yi Islamic Studies amma bai iya larabci ba don haka in ya zo aka ce suratu inna a tsayin kalkausar ko dai ka kawo ta da larabci Arabic text ko ka kawo ta da transliteration ko ka kawo ta da translation to wallahi in ka kawo ta da transliteration ko da translation to malam zai sa maka saba'in ko hamsin ko talatin don keke da keke ya san abin da ka rubuta amma ka kawo ta inna a faina kalkausar ka rubuta ta fes ka wasalce ta dole ka ci ɗari bisa ɗari don malam bai san abin da ka rubuta ba kuma dole ya sa maka makin tunda ya ga kayan larabci don kai mai gidan shi ne to yanzu wannan za ku ki fassara wancan hadisi wa anta lidal amatu rabbata ha da shi ma'ana ba ɗalibi ya karantar da malamin shi ba kenan ina ma'ana haka kai ɗalibi da kake zuwa makarantar boko din tunda kana zuwa islamiyya a gida to ka fi malamin da ke koya maka musulunci iya addinin musulunci dan Allah wannan bai zama an talidal amatu rabbata hawa baiwa ta haifi uwar gijiyarta ɗalibi ya karantar da malamin shi Allah ya shiryar da mu to shine malam yake cewa wal al-imam abu nu'aymin ya ruwaito shi fi akhbari asbahana a cikin littafin shi tarihin kasar spain kaga wannan malami babban malami abu nu'aymin yana da littafi kuma hilyatul awliya'i hilyatul awliya'i din nan mujalladi goma ne tarihi yake na manyan malamai daga cikin waliyan bayan Allah waliyai na sunna na gaskiya yake magana aka mujalladin farko shafi na 104 wal hakim hakim ma ya ruwaito shi wa sahahu kuma ya inganta shi ووافقه الذهبي الإمام الذهبي يداتي دا وانه كنشي وهذه القراءة متواترة كالأولى الشيخ الألامة الألباني يتشي كاغا وانا قراءة ملك يوم الدين دينا ملك يوم الدين دينا to mutawatira ce kamar yadda kira'a farko din ta zo maliki kamar yadda maliki take mutawatira haka ita ma wannan take mutawatira karbabbiya ce to kafin mu karke karatun mu akwai nasiha da zan mana zamu zo zamu magana dangane da waɗannan kira'o'i insha Allah wasu in suka ji kana yin kira'ar warshi ma'ana riwayar warshi sai ce wannan karatun da ne to kun ga wannan maganar wallahi wanda ya faɗe ta inda ya san abin da yake faɗi to hukuncin shi a yanka shi saboda yana zagin alkur'ani ne irin yadda mushrikan laraba suka zagi alkur'ani da yake cewa khuluqul awwalina karerai ne wannan na mutanen da riwayawar shi da duk wata kira'a ko riwaya da kaji ana karanta a Qur'ani a duniyar nan yanzu kira'a ce riwaya ce karbabbiya babu wata kira'a yanzu ko riwaya shazza wadda take yawo a bakin musulmi suna karatun Qur'ani da ita misali kamar wannan maliki din nan akwai wasu kira'o'i waɗanda ba su inganta ba maliki yawmiddin akwai malaki yawmiddin duk kaga waɗannan ba su inganta ba amma waɗannan maliki ko maliki duk sun inganta to sai dai karatu na gaba insha Allah ta'ala za a zo za a yi cikakken bayani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik